la nawa nawa ne ku- nawa ne ga wata yau boko ko arabiya ne shida ai boko ne shida ga wata arabiya sha uku ga watan shida الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم أما بعد فإن ذكر الحديث كتاب الله وخير هدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل ذات ضلالة wa da yawan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a yau sha uku ko na'am ga watan hudu watan shida kai sorry watan shida hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda yake daidai da ah, shida ga watan daya 2023 gregorian calendar za mu ci gaba da karatunmu na hadisi mai albarka a cikin littafi mai suna muktasar sahih al-bukhari المسمى التجريد الصريح لأحادث جامع الصحيح يو إن شاء الله تعالى دام تاشي sabon babi shine babin da yake magana akan fadl salatul jama'a falalan sallar jami'i haka ne ba mu azan shafi na nawa kenan to hannu tafi da takwas ɗari da shida al'adhan ba'dal fajar kiran sallah hukuncin kiran sallah bayan sallan bayan budowar alfijiri babin da yake magana kan hukuncin kiran sallah bayan budowar alfijiri an hafsata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana idza atakafa al-mu'adhdhinu lissubuhi haka ne wa bada subuhu salla rakataini khafifataini qabla an tuqama salatu nana hafsa Allah madaukakin sarki ya yarda da ita take cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana idza atakafa almu'adhdhin lissubuhi haka ne idan wato kenan mai kiran sallah yake fu akan sallan asuba ko kiran sallar sallan asuba kenan ko wa bada subuhu ya zama asubar ta bayyana sosai a fili daidai lokacin to salla rakataini yakan yi salla rakoyi guda biyu khafifataini wanda suke masu sauki qabla an tuqama salatu kafin a tada sallah shi ne muke tara ga talfajir ko ladan ya kira sallah haka ne yawwa shi kuma sai tashi sai sallah raka a biyu sama-sama ba mai dogon karatu irin wanda yake cikin dare lokacin da yake sallah ba sannan bayan yayi wannan sai a tada ikamar sallah kuma sai a yi sallah wannan ya fita hadisin nan ya fita ko bai fita ba to babul azan qabla al-fajr babin da yake magana akan hukuncin kiran sallah kafin alfijiri wancan bayan bayan bayan kiran sallah eh, bayan alfijiri ne wannan kuma kafin fitowar alfijiri an abdullahi bin mas'udin radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yamna anna ahadakum aw ahadan minkum shakkar rawi kenan ko kada ya zama ya hana ɗayanku ko kuma kada ya zama ya hana ɗaya daga cikinku a zanu bilalin min sahurihi kiran sallan da bilal da yi kada ya zama ya hana ɗayanku daga yin sahur ɗinsa idan bilal ya kira sallah to kar kiran sallan sai hana ku yin sahur ku ci gaba da sahur ɗinku fa innahu yu'azzanu bilailin domin shi yana yin kiran sallah da sauran dare da sauran dare liyar ji'a ɗa'imaku haka ne don ya yi muraja'an wanda ya tashi daga cikinku ma'anar muraja'a shi ne dama ya tashi zai yi sallah a daɗa sanar da shi to faifan ya matso muraja'a kamar ku tattauna kai da wani sauransu mun gane wali yunabbiha na'imakum kuma ya faɗakar da mai baccin cikin ku mai bacci yana cikin bacci sai ya ji an kira sallah ce kai har an kira sallah to maza maza sai ya tashi kaga shi yanzu an faɗakar da shi walaysa an yaqula al-fajr aw as-subh ba wai zai ce al-fajr al-fajr ba ko kuma as-subh as-subh ba a kiran sallah dai wa qala bi asabihi ورفعها إلى إلى فوق هكذا وطاطا إلى أسفل حتى حتى يقول هكذا يشير بسبابته إحداهما فوق الأخرى wai a lokacin da yake kiran sallah in yazo as-salatu in yazo yin as-salatu khairu minan nawmi ba zai ce asubuhu asuhu ba ne gane sannan wa qala bi asbihi sai bi asbihi sai nuni da dan yatsansa wa rafa'aha ila fawq sai ya daga yatsan nasa sama wa ta'ata ya sunkuyar da ita kuma ila asfal zuwa kasa ila asfalu kasa ko yawaye nuni sama ya zo ya nuni kasa ba haka yake ba hatta yi kalu haka za yi shiru har a cewa to kina haka ga yadda ake shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana ishara da yatsunsa ihdahuma fawqa al-ukhra dayan a saman daya thumma maddahuma sannan sai ya mika su gaba daya an yaminihi wato kenan an shimalihi wa shi shimalihi hagunansa wato kenan da damansa mun gane wannan sau da aka kar kiran sallan bilal ya hana ku cin abinci yawwa na zo kiran sallah kuma ba lallai ishara da hannu ne ita ce abin da ya fi muhimmanci ba a'a lafazin kiran sallar shine saboda ai ishara ba za ta amfanar ba sai wanda yake gaban ka yake kallon ka wannan kuma already ya riga ya zama wato kenan kamamme wanda yake nesa shine sauti zai masa wato kenan amfani kuma yanci makasudin kiran sallah saboda wata shi wanda yake nisan kenan babu baina kull adhnaini salatun liman liman sha'a babu da yake magana cewa tsakanin kowane kiran sallah guda biyu ya kamata a yi sallah amma wanda yake so in an kira sallah kafin a sake kiran sallah sai mutum wata kinin yayi ai abin nufi shine in an kira sallah kafin a tada ya kama mutum ya sallah raka a biyu alakalli amma da ya ce liman sha'a biya zama ba wajibi bane kenan ko amma fa akwai kwadaitarwa a kai yau kamar ya zo da niyan zai tsananta sai ya ce amma ga wanda ya so an karbar daga abdullahi ibn mughaffalin al-muzanni radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala bayyana kulla adanaini salatun annabi sallallahu alaihi ce tsakanin kowane kiran sallah guda biyu a yi sallah salasan sai da faɗa sau uku ce bayyana kulla adanaini salatun bayyana kulla adanaini salatun yana jan kunnen mutane kaga kamar zai tsananta kina akwai barazana jama'a bayan kowane tsakanin kowane kiran sallah guda biyu mutum ya sallah nafila tsakanin kowane kiran ai tsakanin kiran sallah da ikama to mutum da an kira sallah ka tashi ga nafila kafin a zuwa ta da ikama da an haka sai da ya faɗa sau uku to na uku sama kala fi salisati sannan a na uku sai ce liman sha'a ga wanda ya so ya kwadaitar ya zabar amma kuma ya sassauta sassautawan saboda abu da ake kira raf'ul janahi daukakewa laifi in mutum bai yi ba za ka ce ya yi laifi ba haka ne yau amma kuma garabasan da ake samu a wannan guri kuma bai same ta ba ya haramta wa kansa kenan babu man kala layi uzananna fi safari mu'azzinun wahidun haka ne babin da yake magana akan hukuncin mutumin da ya ce idan za a yi tafiyar sallah in za a yi tafiya kiran sallah sau ɗaya ake yi mutum ɗaya ne yake wato kiran kiran sallah za a yi kiran sallah sau ɗaya ne kenan kaga kamar yana nuna cewa in za a yi tafiya ma za a yi kiran sallah amma kamar yadda ake cikin azumi a kira sau biyu a kira na farko a kira na biyu haka ake yi sai kamar abin yana nuni cewa a'a ba haka bane inda abin yake ba ba haka wato kenan abin yake ba mun bayyace wannan an malik bin huwairithi an karbo daga malik ibn huwairithi allah maɗaukakin sarki ya yarda da shi yake cewa a taitun nabiya sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min qaumi na zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wata jama'a ta cikin mutane na ma'anan wannan shine mutanen garinmu sun tashi za su tafi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam su kai masa cappa ni ma sai na shiga cikin su sai muka tafi fa'akamna sai muka zauna wato kenan inda hu a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam 20 lailatan haka ne 20 lailatan kwana wato kenan 20 ma'ana da suka tafi daga garin su sun kawo cappa a gurin annabi sallallahu sun zanna kwana 20 a madina suna koyan musulunci da kuma karatun alkur'ani wa kana rahiman rahikan yanda na karanci annabi sallallahu alaihi wasallam na lura wato kenan mutum ne wanda yake mai jin kai mutum ne kuma mai tausayawa kyau yana tausayin mutane yana kuma sassautawa baya son abin da zai kawo tsanani a cikin mutane ai kaga Allah wadda kudin sarki yace kana bil mu'minina raufar rahiman ko yawa yana da tausasawa yana kuma da jin kai wato kenan wannan ɗabi'ansa Malik bin Huwairith yake faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam baya son abin da zai takura mutane kuma yana da wata kiran jin kansu bala mara a shaukana ila ahalina yayin da ya ga mun fara begen kuma iyali kaza kaza suka ce kowa ya bar gida gida ya bar shi mun bar gida mun bar iyalanmu mun tafi mun zauna a madina muna baki amma shauki musulunci ya kawo mu kuma annabi sallallahu yana son wannan yanzu mun musulunta kuma ana koya mana addini kaga abin da zai so kenan amma duk da haka ya karanci situational abin condition namu shine cewa mun fara kosawa muna tunanin kuma gida wani tunanin ƴaƴansa wani tunanin matansa wani tunanin harkar gonansa wani tunanin harkar ofis ɗinsa wani shagonsa da sauransu shi annabi sarsada shi ya fahimci wannan a jikinsu da ya fahimci haka kala shi da kansa sai ya ce irji'u to zai da za ku shirya ku tattara kuma sai ku koma gida ai kun koyi karatu kaɗan ko yawa fa kunu fihim ku je ku kasance a cikin iyalan nasu ku wa allimuhum kuma ku koyar da su abinda kuka zo kuka koya a nan madina wa sallu ku rika yin sallah fa idza hadaratis salatu duk lokacin da aka ce sallah ta zo ta halarto lokacin sallah yayi falyu'adhdhin lakum ahadukum to lalle ɗaya daga cikin ku sai ya kira muku sallah wala ummakum akbarukum babban ku babban cikin ku kuma shine sai muku wato kenan limanci yawa kaga kenan idan kana shugabanci akwai bukatar ka rika lura da mutane yawa kar ka dora musu abin da za su zai fi karfin su yanzu suna sha'awa suka zo masa madina idan suka kai matsayin da suka gajiya kuma sai ga gaza wasu kuma wani ya ga ta kudin yawa ya ce shi kai gaskiya ya hakura ya saki ya gudu ya bar ladansa to amma sai musu hankali daga ganin sun dan fara shauƙin gida sai kiran sai ce to shi kenan yanzu ku shirya ku koma gida iyalan ku amma abinda ku koya anan ku je koyar duk da mutanen ku duk lokacin da za a yi sallah ku kira sallah saboda na nesa su ji ya zama musulunci ya tafi wato gidan har garin ku kuma ya karantar da su ladabin limanci wale umma kuma akbarukum babban ku shi ya kamata ya zama ya limance ku ana malamai suka ce akwai karantarwa da ladabi ga na gaba ko ya ce babban ku kusan ai lokaci ɗaya suka zo su saraka sun musulunta tare da manyan da yaran ta zuba ba kamata ce a fi ne ya zuba fagen ilimi ba amma su da suka koma suka tantance bisa wani hadisi wani riwayan da yake cewa ya limance ku wanda ya fi ku karatun alkur'ani da aka duba sai aka ga cewa wato kenan shi malik ɗin wanda ka shan ita sai aka cewa shi malik ɗin shi ne ya fi su karatun alkur'ani duk da shi ne ya fi yadattaka a cikin washi aka ba limancin wallahu ta'ala a'lam babul azan lil musafiri idza kanu jama'atun idan mutane sun kasance jama'a ne guda suna tafiya ko to babu yana magana akan kiran sallah ga matafiyi idan sun kasance jama'a ne wal iqama ko kuma kiran sallah ga mazaunin gida ko matafiyi ko mazaunin gida mun gane hukuncin kiran sallah al'adha lil musafiri idza kanu jama'atun idan ku da yawa ne za ku kiran sallah kuna tafiya lokacin sallah yayi wala ikama da kuma tada ikama sorry za ku tada za ku iya tada ikama ko kuma kawai sallah za a shiga cikin ta mun gane wannan kamar haka babi yake so ya karanta da mu wa anhu radiyallahu anhu fi riwayatin a wata riwaya har yanzu shi malik bin huwairas allah da da shi ke cewa ata rajulani annabiya sallallahu alaihi wasallam yuridani safara wa'yansu mutane guda biyu sun zo gudun annabi sallallahu alaihi wasallam suna nufin wata gidan za su yi balaguro za su taba sawu sai suka zo gudunsa fakalan nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da amincin allah ya tabbata gaishe ce masa idza antuma kharajtuma idan ko ko biyun nan kuka fita a gida kuka kama hanya za ku da sunan za ku taba sawu ko za ku yi balaguro fa'azina in lokacin sallah ya to ku kira sallah to ku kira sallah sun ma aƙima sannan ku tada iƙama in za ku yi sallah sun ma layi umarnakum akbarukum akbarukuma sannan babban ku shi ya kamata ya zama wato kinan ya limance ku ko biyan nan ma kaga ya fifita wato kinan shekaru wato kinan akan abin nan la'alla ya karanta su ya gado istiwa'in su kusan ɗaya ne a harkar ilimi da haka sai ce babban ku shine ya kamata ya zama ya limance ku amma me yasa ya faɗi cewa ko da tafiya kuke a jeji ku kira sallah sau da ai kiran sallah sha'ira ne daga cikin sha'airar islam duk inda ka kira sallah to za ka yi drawing attention na wanda bai ba musulmi ba da wanda ke musulmi in musulmi ne zai zai faɗa ka lokacin sallah ya yi in ba musulmi ne zai to me ake yi kuma yin ga abin da ake zai ga abin nan wani irin mutane masu tablik din na ya ce mana sun je in sun je garin arna na su je gefen garin a wannan zamanin namu fa sai su je gefen garin ba su ce musu komai ba sai su je gefen garin su kwalla kiran sallah sai alwala sai sallah sai ta sallah sai ta sallah sai ta nafilfili sai ta nafilfili sai ta nafilfili sai sai kwana uku ini suke suna sallah a kwana suna sallah sai zama sallar da suke yi ta fi wa'adin da suke musu don haka sai su mutane ba su takura su ba amma ganin abubuwa da suke sai wani ya ji haushi wani kuma sai ya bashi sha'awa to inda abin ya fara ba su sha'awa kuma za ka suna kokarin matsowa kusa da su to wannan da wuri za a kama shi to kuma babban abin da ya fi kusa da sanar da su shine kiran sallah da an kiran sallah kowa zai tsaya ya duba ya ga me yake faruwa sai kuma ya ga suna sallah da sun an kira sallah sai addu'a duba ga sai ga kuma wato kenan suna sallah dan haka kiran sallah abu ne mai muhimmanci mun karanta a baya in annabi sallallahu alaihi wasallam zai kai yaki a garin da bai san mutanen ba zai kai wato kenan hari in ya ji kiran sallah ba zai kai abin nan ba alamar cewa garin na musulmi ne amma idan bai ga kiran sallah ba za su iya kaiwa da kenan hari har yanzu daga abdullahi dan umar Allah madaukaki zarki yadda da shi ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana ya amru mu'azzinan yu'azzin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umurta mai kiran sallah da ya kira sallah sun ya kulu sannan sai ya ce ma mai kiran sallah din ala ifirhi ala sallofin rihali a inda mai kiran sallan yake ta ya kira shi sai ya ce masa ala jama'a kowa ya saurara sallofin rihali kowa ya salla wato kenan a cikin tentinsa in gani wannan yau a lailatul barida a cikin wato kenan dare mai tsananin sanyi awal mumtira ko kuma ran da ake ruwan sama mai tsanani fi safari a lokacin da suke tafiya ba su yi tafiya sun tashi daga wani gari zuwa wani gari kun san tafiyar da a kafa ne ko akan dabbobi sun yi kamfin a jeji to a cikin gari ma lokacin sanyi kamar yanzu ne ya kake tsammani sanyin ballantana kuma a cikin jeji ga mutumin gari ko ya samu kansa a jeji balfali kuma asuba ta yi lokacin sallah don haka annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin tausayawansa zai sa mai kiran sallah kan ya kiran sallah saboda sha'ira ta musulunci ta bayyana amma in ya kira sallar sai ce jama'a kowa ya sallah a cikin tantinsa gani sallan asuba ne ba lalle sai an zo an yi jam'i ba saboda zuwa a yi jam'in nan zai iya zama tsanani a wa'insun su yawwa mai yawa daren jaura ne ko kuma daren da ya kama da wato kenan na jaura ko wani abu makamancin wannan kun fahimci wannan ko kuma lokacin da ake tsananin ruwan sama lailatul mumtira ana tsananin ruwan sama ana ruwan sama kamar da bakin kwariya ko kuma ku sallar isha ba an yi mangarba ko kuma ku mangarbar ma ruwan ya zo ya yi mawafaka daidai lokacin ladani sai zo masallaci shi ya daure ya zo saboda bai kamata a ce sha'ira ta musulunci ta kwanta wasu ya kira sallah idan ya kira sallah sai ce jama'a kowa ya sallah a gidansa yake kowa yi sai sallah a gidansa kuma kowa Allah zai bashi ladan jami'i ko yawa to haka ne sadaka yanzu kenan idan mun yi amfani da wannan za mu iya kara abubuwan da zamani ya zo da su ko kamar kafiyu kafiyu ne kuma na kita yawa sai a bada dama a ladan ya zo ya kira sallah a masallaci ma jama'a kowa ya sallah wato kenan a gidansa ko kuma lokacin musifa kamar lokacin boko haram din ko lokacin wani abu makamancin wannan wanda fitowa da daddare zai zama tsanani ko lokacin corona sittin za a kira sallah amma yana kira sallah sai a ce ala sallo fi rihalikum kowa ya sallah wato gidan a gidansa mun gane wannan babu kaulin rajili yana yake cewa fatar na salatu babin da yake magana wai ya halatta mutum ya ce fatat na salatu ya halatta haka? eh sallah ta tsere mana ya halatta mutum ya faɗi haka idan mutum bai samu sallah ba ya ce sallah ta tsere mana ya halatta haka ko bai halatta ba shine abin da babin yake so ya karanta da mu annabi kata da tarar da Allah anhu kala bainama nahnu nusalli ma annabi sallallahu alaihi wasallam ga makamu wata rana muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam muna sallah isami'a jalabatul rijali haka ne sai ya ji wato kenan waɗansu mutane wanda aka jawo su suka tafi masallaci ma'ana mutane sun tafi masallaci mai gungun sun tafi masallaci balamma sallah kala lokacin da ya yi sallah ai bayan an idar sai je sai ya ce musu mashi anuku menene damuwarku me lamarinku me halin da kuke ciki kalu sai suka ce ista'ajalna ila salati ai mun yi gaggawa ne zuwa ga sallah kala sai ya ce fala taf'alu kada ku ista'ajal menene istajalna ko ila salati an yi mana gaggawa zuwa ga sallah kala sai ya ce musu fala ta falu kar ku aiwatar da haka kar ku sake faɗa haka idan a taitu musalata idan za ku zo wato kenan mun yi mai istajal da salata mun yi gaggawa zuwa ga sallah sun makara ne suna gaggawa su iso sallah mun gane wannan yawwa sai shi ne yasa suke hayaniya su ta bayyana masu a cikin sallar ta haka sai ce musu fala ta falu kar ku sake yin haka idan a taitun salata duk lokacin da za ku zo sallah ba alaikum bisa kinati ina horon ku wato kenan da yin da natsuwa ba ma da rabtun fasallu duk abinda kuka duka sai ku sallace shi wa ma fata kun fa'atimu abinda ya tsere muku kuma wato kenan sai ku cika kaga yanzu mahallin shahid shine me wa ma fataku kenan sallah tana iya tsere wa mutum kenan eh baka samu sallah a jami'i ba sai a ce sallah ta tsere maka musamman sallar jami'i ta tsere maka saboda haka yanzu kaman annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantar da me a cikin wannan hadisi din natsuwa yawwa natsuwa musamman in mutum zai zo sallah wa ibadur rahman alladhina yamshuna alal ardi haunan wa idha khatabahum aljahiluna qalu salama saboda haka almashi haunan tafiya a natsi haka ya kamata su taho zuwa watakinan masallaci amma yanzu kamar yana nufin kar su samu sallar ko kuma yana nufin su zo da wuri-wuri don su tafi a natsi mun fahimta wannan kama kada a sallah kuma kafin ka iso za a yadda da sallah aka ce dai ka tafi a hankali ga mai hankali ce maka ake yi to gobe karka yadda ana son ka tafi masallaci a natse amma karka yadda sallah ta kubuce maka sai ka sake sabon wato kinan tsari mun gane ba janibin wato kinan natsuwar da za ta sa ka rasa sallah ake so ba janibin ka tafi da wuri a natse shine wato kinan ake rinjayarwa wallahu ta'ala Allah mun fahimci wannan na'am ya ce lalaka lahu zahir sadko wala ta'ud amma wala ta'ud to me ne kamar me yake nufi kenan yawwa karka sake zuwa a makare masallaci har ka zama kana gudu gudu ma'ana ka zo a natse ma'ana ka zo da wuri kenan yawwa ka zo da wuri والله تعالى أعلم باب متى يقوم أكن متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة yaushe ne mutane ya kamata su tashi tsaye su shiga sahun sallah idan sun ga liman ya zo lokacin da za a ta da ikama ko sai an ce kadi kamatu salatu sannan kowa sai ya tashi ko kuma za a shiga sahu kafin ma a ce kadi kamata salatu wani ne daya har yanzu ruwaya daga abikata da Allah madaukakin sarki yadda da shi yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza uqimati salatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake idan an tada iqamar sallah wala taqumu hatta maza tarawni kada ku tashi wato kenan har sai kun gani idza uqimatu salatu idan an ta da iqama sallah ai uqima ya zo da sigar me an tsayar amma sigar ya zo da sigar ma dai amma abin da ke nufi mudari'i ne idan za a tsaye da sallah mun gani idan za a ta da iqamar sallah to shikenan kar ku ta shi ku tsaya kuna jira hatta ta rauni sai kun ganni sai ku tadi shi sai kuma sai da iqamar sallah din mun gane wannan yawa yanzu misali lokacin sallah kowa ya tashi da liman ko bai tafi ba ai kaga za ku gaji ko wani bai gaji ba dai wani zai gaji me yawa akwai mara lafiya a ciki me yawa akwai wanda baya juran tsayuwa da dai sauran irin wannan shi kuma mun karanta a baya daga cikin halin annabi sallallahu alaihi wasallam shine raufur rahim ko yau kamar yadda mafin hadisin yake ne shine cewa duk lokacin da za a tada ikamar sallah ko to ku jira sai na tafo sai a tada sahu sai a tada ikamar sallah wallahu ta'ala alam ana anas radiyallahu anhu qala uqimatu salatu wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yunaji rajulan an tada ikamar sallah yanzu nan har an riga an tsayar an tada ikamar sallah alhali annabi sallallahu alaihi wasallama yana gama yana ganawa da wani fi janibul masjid a gefen masallaci fama kama ila salati bai zo ya tsayu a sahu aka kama sallah ba hatta namal qaumu har wasu daga cikin mutane suka fara bacci kaga kenan akwai takurawa kenan haka ne yanzu wannan zai da fahimtar da mu wancan hadisi din abin da yake ne sun tada ya kama sallah saboda jin matsin annabi sallallahu alaihi wasallam kasan akwai mutane sur'anun nasu da muka yi magana a masallaci da azuko a sallar juma'a sur'anun nasu da kudubar liman sur'anun nasu sai suke maza maza a gama an ji matsin annabi sallallahu alaihi wasallam kawai an tashi an shiga sahu an tare Allah wa Allah an tare ga ga mace salatu shi kuma bai liman bai gama nasa uzurin ba akwai wani mutum ya zo da wata matsalar da dole ya tsaya ya warware ta a matsayinsa na manzon da aka aiko da mutane da shirya babu inda matsala za ta zo dole ya warware ta ba kamar mu ne ba daga ce a ban sani ba jikata mai malam wani a ba a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam duk matsalar da ta zo sai ya ba ta solution take saboda shine last authority ai shine final authority to ya tsaya sai ya warware ana tsaye ana tsaye ana tsaye ana tsaye ana tsaye ana tsaye har mutane suka gajiya har wasu suka fara zama har wasu suka fara barci kenan sun fara gengedi mun gane wannan to kaga kenan wancan hadisi da yake cewa in za a tsaye da ikama sallah ba in za ku kimanta salatu ba in an tada ikama sallah ba in za a tsaye da ikama sallah to kada ku tada ikamar sai kun gana shigo idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo to yanzu sallah za a yi to sai a tada ikama sai a yi abin nan kaman yana discourage din masu gaggawa haka ne a lokacin sallah ya karfe kaza ya maza maza kai a kaza kaza kaza kaza eh liman bai zo ba ha ba to dole sai shine ne a sa wani kawai maza maza sai a tunku da wani ai a gama kuma ta kuma kuma gindin mai na zanna ana tadi ba za a yi hakuri ba babu wujubu salatul jama'a babu da yake magana a cewa sallan jam'i wajibi ne sallan jam'i wajibi ne kama haka wannan tarjama yake nufi ko wujubu salatul jama'ati wajibcin sallan jam'i sallah mutum ya sallah a jam'i ba shi shi kadai ba annabi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal walladhi nafsi bi yadi laqad hammamtu an amura bi hatabin na rantse da Allah da raina yake hannunsa da na himmatu laqad hammamtu na himmatu na yi niyya na yi azama zan ce aje a kawo itace aje ice a kawo itace fa yau ta taba aje a kawo itace a tara su kaya kaya thumma amra bi salati sannan sai ne umarni da sallah mun gane fa yuzanu sai a kira fa yuzanu sai a kira sallah fa yuzanu laha sai a kira sallah thumma amra rajulan sannan sai umurci wani mutum daban ba ni ba fa ya umman nasa sai ya zama ya limanci mutane suma ukalifa ni din sai na ja baya ba zan je sallar ba sai na tafi ila rijalin zuwa ga waɗansu mutane wanda ba sa zuwa sallar jam'i fa uharrika alaihim buyutahum in watsa itatuwan nan ta gidan nan cinna wuta an sa kone musu gidajen nasu kuma suna ciki mun gane wannan wallazi nafsi biyadihi na rantse da allah da raina yake hannunsa lau ya alama ahaduhum da a ce ɗayansu ya san annahu cewa shi in ya je sallan nan ya ji da arakan saminan zai samu wato kenan wani kashi mai tsoka a jikinsa da mai au mirmataini ko kuma zai samu wato kenan a tsoka guda biyu ƙashi wanda yake akwai nama a jikinsa ko kuma zai sama ainihin gunduwa-gunduwan tsokar guda biyu hasanate ne wanda suke masu kyau wallahi la shahidal isha ko da ya je sallar isha an yi da shi tare da shi an yi sallar tare da shi sallar isha wasu mutane kun ga dama sun fi wahala tsakanin sallar isha da sallar safiya sun fi wahala ko wasu mutane za su zo za ga sallar magariba har yanzu kuma wani ɗabi'a musulmi ne sallar magariba za ga an cika a masallaci amma isha sai ka nemi wa'in suka rasa to irin wa'annan ɗin manzan allah sallallahu alaihi wasallam baya jin daɗin lamarin su to haka ransa ya ɓaci har yake cewa na himmatu dan ce a je a yi ice a je a tara sai in sa wasu mutane su jira ni a gun icen sai in sa a kira sallah sai in sa wani ce abubakar ja mutane sallah da an fara sallah ni ko sai in duba masallacin ga waye bai zo ba sai ɗabi kayan itace na muji a watsa a cikin ɗakin da yake a kewaye ɗakin a sa wuta yana ciki ya ce allah na himmatu zan yi haka amma bai yi ba me yasa bai yi ba saboda wato gina kar ya kawo cuta fiye da gyara haka ne idan za ka idan za ka kana son ka gyara akan wani abu sai zama gyaran naka zai kawo cuta fiye da gyara to kaga wato kidan ba za a yi wannan ba ko sai zama sai a koma magana da ake cewa irtikabu a kafa dararai yawwa yace na yi himmatu zan yi haka amma dai bai yi ba me yake nuni sallah wajibi ne inda ba dan sallan jami'i wajibi bane da ba zai kone gidan mutane ba kuma mutanen suna ciki kuma akwai mata a ciki kuma akwai yara a ciki amma ya nuna da bacin ransa da rashin gamsuwarsa da yadda mutane suke kin zuwa sallar isha kuma da a ce in an je sallar isha da bari mai dauke ta mai sauki in an yi sallar isha an idar akwai alhaji yana nan za a bi sahu a raba dubu ɗaɗɗaɗɗaɗɗaɗɗa ko kuma dubu bibi kowa sahu sahu sahu sahu mutane za su iya zuwa sallar isha ba za su iya zuwa sallar isha ba za su zo don dubu biyun kenan ko kuma dan ladan sallah ya kamata su zo su kaga da yake wannan na zangi ne wariyarsa da nisa ta mutane suna sako-sako a kansa ta haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cikin wannan hadisi wallahu ta'ala a'lam kamar yadda imam al-bukhari ya bada tarjuma shine sallah a cikin jami'i wajibi ne yawa wajibi ne duk wanda bai yi ba kenan yayi laifi haka ne bayan ma kuma ba zai samu lada ba sai kwaya ɗaya ko tunda ya sallasa shi shi kadai zai samu lada shi shi kadai sannan bai samu addu'ar cikin jama'a ba bai samu takun zuwa masallaci ba bai samu addu'ar mala'iku ba bai samu kwaladin jam'i ba ga shi kuma yana da zunubi rashin zuwa jam'i babu fadalar salatar jama'a babu da yake magana akan falalan sallan jam'i din sallan sallan a yi sallah a cikin jam'i an karwa daga abdullahi dan umar allah maɗaukakin tarke da dashi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati tabdul salatul fazi bi 27 daraja sallan jam'i yana fifitan sallar mutum daya da daraja 27 kenan idan ana ba da miliyan daya ga wanda ya salla shi shi daya to yin a jam'i za a bashi miliyan 27 akwai bambanci yanzu za a bashi miliyan 27 saboda ya yi sallar nan a cikin jami ko kuma idan ana ba da kiradi daya na sallah kiradi daya ka ce ladarsa girmansa ya kai dutsen uhudu ko in ana ba da kiradi daya idan mutum ya sallah shi shi kadai idan ka zo kai janna a jami za a baka kiradi 27 kamar girman dutsen uhudu na lada sau 27 yadda za ka gane bambancin shi ne kadara naira ɗaya ake bayarwa in ka sallah kai da za a baka naira ɗaya ko ka dubu kada a dubu tun da yanzu naira ɗaya bata da balu dubu ɗaya ake barwa wannan kuma dubu ashirin da bakwai ka yi sallah ta rana ɗaya tal sallah biyar kana da dubun ka nawa biyar wanda ya a jam'i yana da dubu ashirin da bakwai sau biyar kullum safa mana dubu nawa ne eh 27 times 5 eh dubu talatin da biyar dubu dari da dubu talatin da dubu dari da dubu talatin da biyar eh wannan kuma dubu biyar kana da dubun ka biyar wannan yana da dubu dari da talatin da biyar wannan na rana ɗaya ne kaddara ya fifice ka na wata guda akwai bambanci eh in ya zama kuma habitual fa rayuwarka kai kullum haka kake sallar ka shi kuma kullum a cikin jam'i yake ran da aka je ranar lahira ya za a in an zo auna abin ya za ka ga ina ka akan sikeli nasa kuma akan akwai bambanci mai girman gaske ka gani saboda haka a hankalce wato kenan ba karamin asara mutum ya yi ba idan bai sallah a cikin jam'i ba wannan fa karkamanta gundarin radar sallar ne banda maganan tafiya zuwa masallaci da kuma komawa zuwa masallaci banda magana zaman masallaci galibi mutumin da yake sallar shi shi kadai bai cika yin nafila ba galibi wanda yake zuwa masallaci musamman mai zuwa masallaci da wuri to yakan yi nafila kaga duk wannan kayi hasaran sa sannan akwai addu'an mala'iku ko mala'iku za su ga cewa inna ahadakum fi salati ma damati salatu ya tabasu za a yi ta rubuta maka ladan kana sallah ga addu'an mala'iku za su yi ta maka duk wancan da yake shi shi kadai fa a gida bai samu ko ya shagonsa ko a gofar gidansu duk bai sami ya asaran wannan ladan ba zai tsaya yadda muke tsammani ba wallahi Allah kadai san hasaran da ake a ciki don haka akwai bambanci wanda yake mai girman gaske babu fadalar salatul fajari fi jama'a babu da yake magana akan falalan sallan safiya wato kinan a cikin jama'a عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تبدل صلاه الجميع ko salatul jam'i ya kamata ya zama salatu ahadukum salatul jam'i ne ba jami'i ba tafi irani sallan jam'i tana fifitan sallan ɗaya daga cikinku ko wahadahu in yi sallan shi shi kadai bi khamsin wa ishirina juz'an da yanki yanki ishirin da biyar wata jitami'u da yanki yanki ishirin da biyar kaga akwai dan bambanci da wancan da muka abin nan wancan ce ishirin da nawa ishirin da bakwai wannan kuma yanki wato kenan ishirin da biyar yanki yanki yanki wallahu a'lamu mai yiwa akwai bambanci tsakanin waɗannan lafazi guda biyu can ya ce bi sabi wa ishirin na daraja daraja ɗin red ɗin kenan wannan kuma yanki yanki yanki yanki mai yiwa a cikin yanki yanki ishirin da biyar ɗin da a iya samun wani yanki yadda yake da daraja guda biyu ko yawa kamar misali mun ɗauke shi abokance kayi kwas bakwai amma wani kwas ɗin yana da 2 credit unit wani yana da 3 credit unit amma duk courses guda nawa ne guda bakwai ka dauka a semester yau amma kaga wanda yake da 3 credit unit ya fi daga maka in ka ci shi gpa dinka fiye da mai 1 credit unit ko mai 2 credit unit haka ne to sau da ka wannan mai jinsi 25 mai yiwa yana nufin wata kinan yanki yanki 25 a cikin yanki daya za a iya samun mai credit biyu 2 credit unit guda biyu sau da aka ne zai maimaita wancan daraja din kenan da muke magana unit din kenan da muke magana ko yau in ana calculating unit za ga ce wani 3 credit unit ne siri a siri dinsa za a yi duk da one course ne haka ne yauwa wallahu ta'ala alam sannan yace wa tajma'u mala'ikatul layli wa mala'ikatul nahari fi salatul fajr da mala'ikun da suke gade mutane da daddare da wanda suke da rana suna haɗu a sallan asuba ne ana handin oba wanda suka zo da daddare za su kwana tare da ku lokacin sallan asuba masu na yini kuma aikin yini kuma za su zo su karba amma me yasa sai a lokacin me yasa ba za in rana ta fito ba za su yi ba ko kuma me yasa ba za su kai da azhar ba ko da mangariba ba sai da asuba kamar yana nuna mana darajar ita sallan asubar kenan haka ne yawa saboda haka wanda ya zo sallar to mala'ikun da suka tashi a duty sai shaida ya zo wanda ya sallah su ba mala'ikun da suka zo kuma yanzu karban duty sai shaida ya zo ko ba ka ba kuma su ne za su koma gurin ubangiji Allah madaukakin sarki su ba da account akan mutane saboda haka su wani mala'iku sun zama shaida cewa kai ka zo sallah masu ba waɗannan da suka zo su karba su da shi aka fara sallah yau nan da muka je karban duty shi yana daga cikin yan abina first abina first come first served mun gane wannan akan wani ishu din saboda ba karamin daraja ne sallan asuba take da shi ba kuma ba karamin hasara ne mutum yake ba idan ya rasa ta domin ya rasa wannan ladan ya rasa wannan shaida na wannan mala'iku wato kenan gungu guda biyu mun gane sun maƙala abu huraira sannan sai abu huraira allah maɗaukakin sarki da da shi yake cewa fakra'u in shaitun idan kuna son ku kafa hujja akan wannan cewa mala'iku suna sauka da asuba masu karban diti masu wanda za a karbe su kuma suna tafiya da wannan lokacin in kuna son ku kafa shaida a alkur'anin ce ku karanta wannan ayan Allah madaukakin sarki ce mai ne inna qur'ana al-fajri kana mashhudan haka ne karatun alkur'anin da ake yi a lokacin alfijir a sallar safiya mala'iku suna shaidansa ma'ana suna zuwa su gani in ka ce shaida ai ka gani ne da idon ka ko kana mashhudan ana ba da shaida ma'ana mala'iku suna shaidansa qur'an al-fajr karatun da ake a sallan asuba ko kuma sallan asuba din kanta ma ana ce mata qur'an al-fajr tunda ayin ya tace aqimi salata liduluki shamsi ila gasakil layli wa qur'an al-fajr ko yawa ku zai da sallah na wannan lokacin azhar da al-asr wannan mangariba da isha ta shiga sai aka ware a gefe ta ce wa qur'an al-fajr ai wa ma'ana wa salatul fajr sallar safiya kenan don haka sallar safiya mala'iku suna shaida a kanta domin masu karban duty sukan zo masu barin duty kuma sukan tafi a daidai wannan lokacin wata kenan wa nabi musa al-ashari radiyallahu anhu qala قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس ناس عجرا في الصلاة abaduhum abu musa Allah shari Allah da ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yafi kowa girman lada a sallah shine wanda yafi su nisa haka ne wanda yafi su nisa fa abaduhum mamshan wanda sai wanda yafi su nisan tafiya nisan taku ko wanda wanda zai taka da yawa daga gidanka zuwa masallaci taku goma ne daga gidansa zuwa masallaci taku hamsin akwai bambancin taku nawa arba'in a tsakaninku to kai kana da lada goma na taki shi yana da lada hamsin na taki ka ga yafi ka kenan a nan wurin ko yawa wallazi yantar salata wanda kuma zai je masallaci da wuri-wuri ya zanna ya jira sallah ba sallah yana gudu yana gaggawa ba ko hatta yi salliha har a sallace ta ma al'imami tare da liman a azamu ajaran ya fi girman lada min alladhi yusalli thumma yanam sama da wanda zai sallar a gidansa sai ya kwanta kun san mun karanta cewa a baya sallar isha annabi sallallahu alaihi wasallam yakan jinkirta ta musamman in ya ga mutane sun yi dan ibdai saboda shi ra'ayinsa ya fi son a yi ta cikin dare to sai bai fito masallaci ba wani sun ka wasu da basu ji kiran sallah ba sai su sallar su kawai su kwanta wani kuma zai zo masallacin tun da annabi sallallahu alaihi wasallam din yanzu ya raba musu hankali biyu wani lokaci kan zo da wuri a sallar isha wani lokaci kan jinkirta to amma su za su zo su da wurin su jira in ya zo da wurin su yi sallah tare da shi in ma ya jinkirta su jira har sai lokacin da ya zo ya sallar sai su yi sallar tare da shi saboda haka kenan kaga su sun yi hakuri har liman ya zo to wayannan sun fi lada akan wanda shi zai sallar sai ya tafi abunsa mun gane wannan yawwa saboda haka akwai bambancin wannan jiran da wannan hakurin da wannan abin da wana cin lokaci ya zamu dakata nan insha Allah ta'ala na